الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wato zan zo kofar aljanna in taɓa ta sai shi wanda aka wakilta kan kofar aljanna mala'ika ya tambaya wane ne sai in ce muhammadu ne yake aye lalle da kai aka umurce ni cewa in buɗe kai ne za a fara buɗe maka kofar aljanna za ka shiga al'ummar ka kuma bayan ka su masu shiga haka ne za ku riga kowa da kowa wato wato wannan daraja ce da Allah ubangiji ya ba muminai to wannan daraja ba ta samu sai da imani tsarkakakke imanin gaskiya imani wanda yake babu wani hali hali na munafunci a ciki wato imanin zahiri da baɗini babu saɓani tsakanin zahirin mutum da baɗininsa wajen sadaukar da kansa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne a wannan sura kuma yana bayyana mana waɗanda suka saɓa mana waɗanda suka saɓa mamuminai a cikin wannan sifofi su ne munafukai wannan sura yawancinsa ta sauka ne akan abdullahi bin ubay bin salul yawancinsa da ya sauka ta sauka a kansa ko da shi akwai sashe wanda ya shafi batun jahja bin sa'id al-ghifari da kuma shi sinan bin wabra wasu kuma suna ce bin wabar shi kuma al-khazraji to a lokacin da aka je yaƙin muraisiya da aka je yaƙin muraisiya a wurin ruwa yana da wuya to sai sayyidina umar ya aiko da yaronsa shi jahja din wato shine ya aboce shi ya raka sai na umar ya yi mishi hidima shi sinan bin wabra shi kuma wato wakilin ansar ne suka je wurin ruwa sai aka yi wahala sai shi jaja din ya doki sinan da ya doke shi sai sinan din ya daga murya sai ce ya lal ansar ina ansara kuke ga abin da aka yi mana na wulakanci da kuma da cin mutunci sai na jaja shi kuma ya ce ya lal muhajirina shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina nan kuna irin kirari na jahiliya mai warin nan to ku daina ta tana da wari ba ma so mu koma a gare ta wato halin jahiliya ai ansari da muhajir duk yan uwa ne me ya faru aka ce ai mutane guda biyu din ne wannan abun ya faru sai aka kai labari wurin Abdullahi bin Ibn Yunus bin Ubay bin Salul shine shugaban munafukai da irin halayensa da ya ga annabi yana sallar juma'a kullum ranar juma'a sai ya kafa ta majalisa in ya kafa majalisarsa ya yi wa'azi a cikin sai ce ai annabi muhammadu ba irin shi shi ne kaza shi ne kaza ashe ƙarya yake yi shi ne kaza shi ne kaza duka yana faɗin waɗannan abubuwa duka don mutane su yarda da shi abin ko ba haka ba ne a zuciyarsa kuwa shi bai yarda da addini ba bai yarda da annabi muhammadu ba bai yarda da matsayin mumini ba to Allah ya saukar da wannan aya shi abdullahi bin ubai da ya ji labarin wannan ya ce halal ansar wannan kuma ya ce halal muhajirin abun ya dame shi ta yaya ya ce musu to kun gani ko ina gaya muku ai a garin mu fa waɗannan mutane sun zo sun mamaye garin mu sun zama su ne shugabanni alhali kuma mu ne shugabanni saboda haka na ga muku ku daina ba da abinci gare su duka da ku daina kai abinci wajen majalisar Muhammadu yana ba waɗannan katti suna cin abinci suna zaune kurum ga gani ko abin da yake yake nufi kenan ya za ku yi haka kar idan idan kun daina ka kai musu abinci za su watse sai koma kuma yace ai idan mun ko idan mun koma gida za ku ga abin da zai faru abin da zai faru shi menene shine la yukhrijanna al'azzu minha al'azal to Allah kuma ya bashi amsa ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun su ba sani ba to sai ayan nan ta sauka akan wannan bayani sai wa yaron nan wato Sinan bin Awwabra shi ya kawo labari kuma annabi yaro ne karami sai yake wa annabi ai gashi gashi duk da wannan mutum ya mare ni amma ga maka gaskiya gashi nan wato ya mare ni ko na kira ansar amma yanzu shugaban ansar din abin da yayi ya bani mamaki Abdullah bin Ubay bin Salul gashi ya ce kaza kaza da yaji labari ya zo a guje gun annabi ya ce ƙarya yake yaro karamin bai san abin da yake faɗa ba yaushe ni na faɗi waɗannan abubuwa to sai annabi ya ce ah to ya za ka yi haka shi bai faɗa ba kana faɗa kansa sahabai kuma haka wasu sun sun yi sun kusan su mare shi yaro karami ya ce na koma duk duniyan nan ba ba daɗin da nake ji ina ga duniya duk ta yi duhu a kaina na je na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya kuma gashi gaskiyan bai ba ta yi amfani ba gare ni ni ne na zama mai laifi yace na kwanta na rufe na rufe kaina ina ta tunani ina ta tunani abin ya kai ni ya dawo da ni sai can na ga annabi ya zo ya buga kafaɗa na ya ce wane kai ne ko sai ya yi dariya bai ce komai ba ya ce da na samu wannan dariyar nan na annabi ta sa ni kamar na shiga aljanna ina farin ciki to sai can annabi ya tara sahabai sai ya karanta musu sura ya ce musu yaron nan da aka karyata maganar shi gaskiya ne shi wannan mutum ya faɗi abin da aka ce ya faɗa ɗin amma Allah ya fi shi mu dai ba ma bukatan wani abu da mu sai wani sahabi ya zo gun annabi yace shi Ubay ibn Salul Abdullah bin Ubay ibn Salul shine shine yana ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha lazal idan mun koma Madina mafi daraja mafi daukaka mafi iko shi zai kori marauni wanda ba shi da iko ba shi da kalbi ba shi kaza to ai kai ne mai iko a Madina ba shi ba idan Allah ya rako mun koma shine zai fita ya bar gari ba kai baya manzon Allah ya kwantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa daga nan annabi bai kwana har gari ya waye ba cikin dare ya tashi yana tafiya yana tafiya da mutane yana tafiya yana tafiya ranan cikin wato farkon rana dai yana tafiya yana har rana ta faɗi cikin dare ma yana tafiya yana tafiya yana tafiya har gari ya waye gari ya waye yana tafiya har can wala hasan nan ya sauka aka ce me yasa kai haka ya manzon Allah ka saba al'adarka yace na yi wannan saboda mutane su manta su manta da abin da ya faru tsakaninmu da wayannan mutane wato munafukai Allah ubangiji ya saukar da wannan sura akan munafukai yana bayyana halayensu a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayan cewa shi munafiki wato zaka iya sanin su munafukai suna da alamu zaka iya kasan su da su gaisuwar su ma la'ana ce gaisuwar su za su ƙunshi wani abu na zagi a ciki wato hakanan abincinsu shi ma warwasu ne ganiman da suke samu ma sata suke yi cikin ganimomi sannan kuma ba sa zuwa wurin masallatai sai alatilas ba sa sallah sai dai bayan wato sai dai kamar wato abin ya zama dole a kansu suna da girman kai kuma wato la ya alafun ba za ka iya ka aboce su ba za su aboce ka ba haka nan kuma daddare kamar itatuwa suna nan a zube a banza sannan kuma da rana sai dai su yi ihun banza ba su da wani abin da za su yi kaɗan kenan daga cikin sifofinsu zahirinsu bai taɓa haɗuwa da baɗininsu ba ubangiji yana ce iza ja'aka almunafiqun idan munafukai suka zo maka ya manzon Allah qalu za su ce maka nashhadu an innaka la rasulullah muna ba da shaida cewa kai manzon Allah ne alhali kuwa abin ba gaskiya ba ne daga zukatansu suka faɗa ba wallahu ya'lamu innaka la rasulu wannan jumla mu'tariba ubangiji ya kawo ta ce eh ko ba su zo ba ko sun zo dai Allah tabaraka wa ta'ala yana bayanin cewa lalle Allah ya san cewa kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana ba da shaida cewa munafukai suna ƙarya ne su ba su yi imani ba su taɓa yin imani ba ba su taɓa sun sakankance abin da yake zukatansu game da kai da addininka ba ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙi wato addinin su kuma imanin su sun mai da shi junnatan ko kuma dai rantse-rantsen da suka yi akan su sun yi imani sun mai da wannan garkuwa ne wato ya hana su ya shiga tsakanin su da ikon ku muminai fa saddu an sabilillah sun rantse kun yarda da rantsuwar su saboda me suka rantse saboda samu daman tsare hanyar Allah su hana mutane bin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun sai da abin da suke faɗa ko kuma yayi muni abin da su suke aikata din zalika bi annahu amanu su sun imani da baki sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sun faɗi wannan da baki zalika bi annahum amanu da bakinsu sun makafaru amma sun kafirce da zukatansu fatubiya ala qulubihim sai Allah ya manne wannan kafirce ya manne ya manna shi a cikin zukatansu ya tabbatar da shi cikin zukatansu fahum la yafqahum saboda su saboda haka su ba sa fahimtar komai musamman mutane sun gane su ko ana gane su wa idza ra'aytahum idan ka kalle su kuwa tu'jibuka ajsamu sai ka gan su ga kiwa ga koshi ga komai da kuma ga wanka ga kyan jiki kyan wato tufafi duk da suna da wannan in yaqulu in kuma sun yi magana tasma ji qawlin za ka ji maganar su da fasaha da hikma da komai da komai li qawlin ka annahum khushubun musannada amma fa su haqiqa cikin halinsu da rayuwarsu kamar itatuwa ne wayanda an jingina wasu akan wasu in ɗaya fadi sauran ma za su fadi saboda haka ba su da wani imani ko yaƙini ko ƙarfi na imani يحسبون كل صيحة عليهم suna zaton duk wani tsawa a kansu ake yi wato suna tsaye kullum a firgice suke haka yake kuwa zaman su a madina duk wani abu an sun ga wani abu sabo suna tsaye a kansu ne a kai shi
هم العدو فاحذرهم سوني مكيا وتكهتر دسو قاتلهم الله أنا يوفكون لا يا لأنتسو أدئ إن أكساميسو وكما أيناني أكتولي سوسو يي مهم.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم wannan ta sauka ne akan Abdullahi bin Ubay ibn Salul kun ga Abdullahi bin Ubay ibn Salul saboda munafuncin shi lokacin da aka tashi za a yi za a je yakin Badar da yakin Tabuk yayi wani yayi abu biyu na mamaki lokacin da annabi yana kiran mutane su shirya za a fita yaƙi shi kuma ya kafa nashi sansana ko kuma ce ya kafa majalis majalisin shi a wani wuri yana kiran mutane za a je jihadi har ya tara kamar sulusin mutanen da za su fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi in ka raba sahaban sahaban annabi kashi uku to sun kai nasa sun kai kashi daya cikin ukun sahaban annabi amma me yayi yace musu idan mun fita mun je abokan gaba sun zo to sai mu gudu mu koma sai mu fitar da sahaban annabi duk za su wasu kafirai za su yi nasara a kanku a kansu a kanku to shi ne dai abin da ya faru ya fita da mutanensa lokacin da aka gamuwa da waɗannan kafiran makka sai ya koma baya amma daga baya da ya gane an gane ya zo yana neman kuma a gafarta masa amma duk da haka da aka ce masa ya je in tuba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawar da kai baya so ya je ya sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lam ta'alu astaghfir lakum rasulullah idan kira su ku zo annabi ya ga wato ya kai muku yayi musu muku addu'a Allah ya gafarta muku lawai ru'usun suna kawar da kawuna suna karkatar da kawunansu wa ra'aytan yasudduna mustakbirun sai ka gansu suna hana mutane bin tafarkin Allah halin kasancewar su masu girman kai
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين sawa'un daidai ne alaihim gare su istaghfarta lahum ka nemi gafara a gare su wato ka yi musu istighfari ka nemi Allah ya gafarta musu am lam tastaghfir lahum ko kuma baka nemi haka ba lan yaghfir Allah lahum Allah ba ya gafarta musu ya riga zartas cewa su waɗannan ma'abuta uta ne kuma munafukai ne imani haramun ne ga zakatansu inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ya kaddara baya shiryar da fasikan mutane waɗa- masu fita daga tafarkin Allah duk waɗanda dai Allah ya rubuta musu irin wannan tun fil azal baya kanka baya kankarowa baya canzawa Mhm.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا to su waɗannan munafukai su ne dai waɗanda suna cewa suna gaya wa mutane ya kuna la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar ma waɗanda kada ku kai abinci ko kuma kar ku ciyar da waɗanda suke tare da an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bakin ƙauye da suke zuwa da yawan nan ku bar su in dai yunwa ta kama su ta same su sosai ko kuma ta sare su to za su gudu su watse haka su ne masu faɗin haka amma wanda ya faɗi wannan shine Abdullahi bin Ubay ibn Salul إن الله لا يقول هم الذين يقول لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا هل سيسهم واقع ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون سيدي المنافقين بأسا فهمت أي الله دكا تسكو كين الهيري دنئمومي أرزكي ظاهري دباطني نسمى دكسا نفلقو دنكر في أدو ينهننشي وشيني من وطنا أبو بوا إن ياسو سي يا إرنا سي تيدي دو أبن دك هنو متاني يبرسو باسو دكومي in kuma ya za a yalwata ma wayannan fakirai da ana raina su din nan ya maida su ne mawadata a garin Madina har ma ba sa bukatar komai na kowa su ne su ba waɗannan munafikai abinci ki san Allah don su ci
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقول da la'in raja'na ila almadinati suna ce idan wato a- a- wata rana ko kuma wani lokaci sun- suna cewa idan mun koma daga wannan yaƙi madina mun je gida to lalle mai rukuni yanda la'azu mafi daraja zai kori makaskanci a cikin a cikin mu wa ma'ana dai shi abdullahi shi ne mafi daraja yana nufin Allah ko ya karyata shi wato annabi da sahabansa su ne makaskanta wato idan mun koma dai masu daraja za su kori waɗanda ba su daraja daga cikin madina har garin ta zama namu Allah ko ya nuna masa cewa a'a ai ita ɗaukaka da daraja da wadata da ƙasaita da komai da komai ai a hannun Allah ta kuma shi kuma ya ba walillahi al'izzatu to sai ya ba wali rasulil mu'min wato buwaya tana nan a wurin Allah da manzonsa da kuma mu'minai walakin al munafiqina sai dai munafikai la ya'lam ba su sani ba kuma har abada haka yake wato har ya har tashi ya mata tashi za a samu mutane irin wannan akwai mumini halisi akwai kuma mumini fasiki munafiki duk yana faruwa Mhm.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ubangiji madaukakin sarki bayan ya bayyana mana cewa ga abin da munafukai suke faɗa tunanin su dai samun wadata a duniya da kuma samun daraja da ɗaukaka a duniya shine komai da komai Allah ya nuna ko mumini Allah ba ku wannan kuma dukiyan da suna da shi Allah zai maido shi a hannunku wata rana amma duk da haka kar wannan ya hana ku tunanin lahira ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum kada fa wato dukiyoyinku ko auladun da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga amb- ambaton Allah ambaton Allah shine ka kasance kowane lokaci kana tunani wato Allah shine mai yin maka komai ka tuna kai kana tare da Allah duk inda kake ka tuna Allah na tare da kai duk inda kake ka tuna cewa Allah Ubangiji fa yana kallon ka duk inda kake kana cikin gida ne kana waje ne kana tare da mutane ne kana wato kai kaɗai ne wato baka ɓuya ga nazarinsa da kuma kallonsa kana tare da shi kuma Allah shi ne fa mai iko a kanka duk abin da kake yi ka tuna da Allah duk inda kake in ka ce mutane babu shi kenan ni kaɗai ne bari yi abin da na ga dama Allah na nan yana ganin ka kuma yana da iko a kanka ko a tsakiyar gidanka a rufe ko da ka rufe da ƙofofi nawa in yana so ya buɗe asirin ka fallashe ka zai bayyana wa mutane ko kana so ko ba ka so halin mutane ma haka ana cewa mahma takun a inda mir'in min khaliqatin fa in wa in qala takfa ala an-nas tu'lami idan mutum ya zama ko ko ta da in kana da wata ɗabi'a ko ta sifa a ɓoye ko ka zaci mutane ba za su sani ba to zatonka ne wata rana Allah Ubangiji zai bayyana ta mutane su sani to amma duk da haka dai Allah wato mumin ya kamata ya san dai kullum yana tare da Allah saboda kar ya yi abu wanda zai sa shi nadama ka gane ko abin an zikirillah da aka ko cikin ibada ma ana ambaton Allah cikin al'ada ana ambaton Allah tare da mutane ana ambaton Allah kaga a cikin sallah kanta kana ce Allah akbar ai zikiri ne kana ce alhamdulillah kana ce subhana rabbiyal a'la ai amru ne subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ambato ne wato Allah yana son ka ka ambace shi kowane lokaci kar ka manta da shi
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون duk wanda ya yi wannan ko ya manta don ya shagalta da dukiyarsa da ‘ya'yansa ya manta da Allah ya manta da lahira ya manta da ambaton Allah to waɗannan ka sani su ne waɗanda su ne taɓaɓɓu waɗanda sun yi hasaran duniya da lahira.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم kuyi cewa daga cikin abin da mu arzuta ku da shi abin da muka ba ku an fi kun ma wannan qabl an yati yawm an yati ahadakum mautu tun da bayanin mutuwa ba ta zo ma wani a cikin ku ba fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangi ina ma da ka jinkirta min wato rayuwata kaɗan na samu lokaci mai tsawo a cikin dafa saddakan samu damar yin sadaka wa kun ina salihin kasance ina daga cikin salihai
ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله كوابا جنكرتا wani mutum lokacin mutuwar shi in ta yi wato ran kowa idan lokacin da ya za ta tafiya za ta yi ba wanda za a jinkirta shi saboda ya nadama amma kowane mutum zai yi nadama inda bai yi hattara sosai da rayu a cikin rayuwarsa ta duniya ba والله خبير بما تعملون Akwa yana sane da abin da ya buya da abin da ya bayyana da gare ku cikin abin da kuke aikata.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد yana ambaton Allah yana wa Allah tasbihi da zikiri dukkan abin da yake sammai da abin da yake kasa ba wani abu da baya ambaton Allah duk da baki daya halitta suna ambaton Allah wa in min shay'in la tasbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da baya ambaton Allah sai dai ku ba za ku iya ku gane ba
lahul mulku wa lahul hamd mallaka ga baki ɗayan ta gare shi take kuma godiya ta tabbata gare shi domin Allah shi abin godewa ne ko ka gode mishi ko baka gode ba shi da ya wadatu da godiyan da ya tabbata mishi wato shi ne abin godewa kadai ya kadaita kuma ya cancanci a gode mishi shi kadai ba tare da wani abu ba وهو على كل شيء قدير shi yana wato mabuwaye ne mai iko kan dukkan komai
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن Allah Ubangiji maɗaukakin wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min shi ne ya halicce su kun kasance kashi biyu wani wani mumini wani kafiri a cikin ku haka Allah ya halicce ku wani sa'idi zai shiga aljanna wani kuma shaqiyi ya shiga wuta والله بما تعملون بصير Allah kuwa yana sane da duk abin da kuke aikatawa na kowane lokaci na kowane hali
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم shi ne ya maliki ya halici sammai da ƙasa a bisa gaskiya kuma ya sawara ku a cikin wannan sura na Adam alaihi salam wanda kuke cikin siffan ɗan Adam ɗin nan fa asana suwarakum wa ya kyautata muku wannan siffa wanda babu irinta a cikin sauran halitta sai dai a wajen wato bani Adam وإليه المصير kuma yana tabbatar muku cewa makomar kowa da kowa cikin ku gare shi take يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ya'lamu ma fi samawati wal ard yana sane da dukkan abin da yake sammai da ƙasa da abin da ƙasa sama ta kunsa da ƙasa sun ya kunsa Allah na sane da shi domin da ya gudana nan Allah ya sani wa ya'lamu ma tusirruna kuma ya san da abin da kuke ɓoyewa wa ma tu'linuna abin da kuke bayyana daga abubuwan da kuke cikin na na zance da na tunani da na da- da da dai sauransu da na aiki
والله عليم بذات الصدور Allah kuwa shi ne ya kaɗaita da sani abin da ƙiraje suka keɓanta da shi sun ɓoye shi ɗin masu ya san shi.
ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم Cin labarin al'ummu da suka wuce gabacin bai zo muku ba, alam ya tun naba wallazi na kafaru min qablu kafiran da suka riga ku daga cikin al'ummun da suka wuce labarin su bai zo muku ba, fa za ku wa ba la'amna sun yi- sun yi kafirci, amma kuma sun ɗanɗana makomar wata tsananin makomar azabar da aka shirya musu. Fa za ku wa ba la'amrihim wa lahum azabun alimin kuma Allah ya sa- ya shirya musu azaba mai raɗaɗi ko kuma mai tsanani gobe a lahira.
ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات idan ka tambaya me yasa Allah ya halakar da waɗannan mutane kuma ya wato ya sanya lamarin su ya kasance azaba gare su ya ce zalika bi annahu kanat tatim rusul bil bayinat abin da yasa haka ta same su ai manzannin su suna zuwa musu da ayoyi bayyanannu na hukuncin Allah hukunce hukunce na Allah fa qalu sai suka ce a basarun yadunana mutane ne za su yadda mu ai irin- mutane irin mu ne ta yaya za su zama su manzanni ga Allah mu kuma mu zama mu ne bayan su mu saurare su mu ji abin da suke faɗa ai haka din ba za ta yiwu ba fa kafaru sai suka kafirce wa tawallau kuma suka juye baya mhm فكفروا وتولوا واستغنى الله Allah kuwa ba ruwansa da su sai ya- ya jefar da su cikin abin da suka kirkiro a kansu والله غني حميد Allah kuwa shine mawadaci abin godiya ko kuma abin godewa زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا kafirai wato sun sai sai da'awar cewa in an mutu shi kenan babu lahira قل بلى وربي لتبعثن قل كتي musu والله لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم لا أتادا ku daga kabura kuma a ga- a bayyana muku duk abin da kuka aikata a duniyar nan wa zalika ala Allah yasir abu ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki wannan ɗaya daga cikin ayoyi da Allah ya sauke su su uku ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse akan abin da yake gaya musu a ci- wannan ita ce aya na uku na farko inda ubangiji yana ce wato a can- a cikin sura na yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi to a can ma Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse qul i wa rabbi innahu lahaq wato abin da na zo muku da shi nan gaskiya ne ma antum bi mu'jizin kuma ku ba ba masu gajewa ba wato za a iske ku na biyu kuma inda ya faɗa cikin suratul naba wato suratul saba ne wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ita ce na biyu na uku kuma wannan aya wanda muka karanta ta yanzu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فآمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله دا من زنسا والنور الذي أنزلنا كي إيماني دا هسكين لمك سوكر فينا القرآن كي إيماني دا الله ku yi imani da manzon ku yi imani da alkur'ani wanda ya kunshi komai da komai na alheri na duniya da lahira wallahu bima ta'maluna khabir Allah kuwa na sane da duk abin da kuke baɗininsa da zahirinsa duk a gunshi ɗaya ne
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ranar da zai tara ku a wuri guda zalika yawmal jam'i wato ranar kiyama يوم يجمعكم ليوم الجمع أرانا تارا هلتا ذلك يوم التقام شين رانا دا متعني دا شين داما قوة كي نادا ناسني رانا دا ناسني ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر حفص يكفر هو ذلك وندخله فينا ويدخله صالح نكفر عنه سيئاته نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وتزام كان كلم ليفهم كان da su iyayi tun da imani Allah zai gafarta masa kuma zai sanya shi cikin aljanna wadda ƙorominta suna ta gudana cikin akarkacin benayenta halidin fiya su madawama ne a cikin wannan aljanna abadan har abada zalika alfawzul azim wannan shine tsira mai girma da kuma riba mai girma
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها
sani wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wadanda suka kafirce kuma sun karyata ayoyinmu da suka sauka cikin qur'ani sun karyata kuma ayoyinmu na takwin wato mu'jizojin da suka auku a hannun manzo Allah sallallahu ulaika ashabun nar su ne ma abota uta khalidina fiha su ne madawwama a cikin azabar uta wa bisal masir sun ga wannan makoma
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله باب وتمسيفة ذات سامي ونمتم سيدة إذن الله wannan ana faɗa lokacin da su kafirai suna ce ai wani abu zai samu annabi din ma wani abu zai same shi sahabai ma wani abu zai samu mu'minai din wata rana za su yi nadama kan abin da suka zo da shi sabo sun saba makakanni da kuma manya izuwa ƙarshe ma asaba min musibati babu bai samar da bai samar da bai sami kowa kowa ba cikin mutane ba wasifar da za ta sami wani mutum illa bi izinin sai da izinin Allah da umarnin sa da umarnin shi ne ya halice ta shi ne ya kaddara ta ومن يؤمن بالله يهدي قلبه don mutumin da ya imani da Allah to Allah zai shigar da zuciyarsa والله بكل شيء Allahu la ilaha illahu Allah shine ubangiji ba shi da abokin tarayya ba shi da kini ba shi da komai da ba shi da wani wanda yake tare da shi ba mai iko ma tare da shi wa ala Allah falyatawakkalu ga Allah mu'mine gare su yi tawakkuli su riki Allah da abin da zai same su cikin abin da kafirai suke faɗa na abin da suke fatan ya sami mu'mine ba abin da zai same su يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم to anan wannan ma ai ni'ima ce daga Allah cewa Allah shine majibincin lamarin kowa da kowa in kaga inda a ce duk abin da wani baya son ka yasa zuciyarsa a kanka zai same ka kamar ai duniya duk za ta lalace wato ba mutumin da ba shi da abokin fada a zuciyarsa tsakanin shi da Allah kowa yana tamanni yana fatan masifan nan ta samuwa ne to Allah ko sai ya tare ta samuwa ne daga gare ka daga wani haka dai Allah ya kaddara ni'ima ce wannan ma bala'i amma mumini Allah ya futar da shi don ya san duk abin da zai same shi Allah ya riga ya rubuta shi tun kafin ya zo duniya duk abin da zai same shi na alheri ko ma bai yi handama ba zai samu Allah zai zo ya bashi to wannan shine babban imtihani da Allah ya aza mana ka yarda cewa duk abin da a duniyar nan zai faru gare ka an riga an gama kai dai in ka tashi za shi mashi shigi ne kana yi amma ba ka da ikon ka hana wani abu ba ka da ikon ka tare wani abu sai kuma ba za ka ja wani alheri gare ka ko ka tare wani shari ba sai da izinin Allah to wannan in ka to ka gane ka huta amma in ka shiga a a ni ne cikin mutane wannan ya same ni a ai da da nayi kaza da ai to da nayi da nayi din nan sai su budu da yawa gare ka sai ka rasa ma inda zaka huta saboda haka mumini zai komar da kansa wajen Allah bayan ambato
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم Ubangiji yana ce da yake lokacin jahiliya kaga da yawa daga cikin mutane wasu sun musulunta ‘ya'yansu wasu musulunta ba, wasu kuma su ‘ya'ya sun musulunta iyaye sun ƙi su musulunta. To, wani kuma shi ya musulunta matan shi taƙi wani kuma ta kuma ta musulunta mijinta yaƙi to irin waɗannan da yawa shine Allah anan yana ce ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim wato ya ayyuhal ladzina ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum da kun cikin ƴaƴanku ba duka ba cikin wato matanku kai wa auladikum da kuma ƴaƴanku a cikinsu akwai waɗanda za su kasance maƙiya ne gare ku wato ayyukan da za su yi in za a fassara za a fassara su aikin mutumin da baya son ku ne inda suna son ku da ba su yi muku haka ba amma duk da haka ba ce ku rama ba ba ce ku mai da martani ko kuma ku rama ba shi ne Allah yana cewa in ta afu wa tasfahu idan kun musu afwa kuma kun yafe tun daga cikin zuciya wa taghfiru kuma ku gafarta ku rufe abin da suka yi muku nan fa inna Allah ghafurur rahim Allah Allah shine mai gafara mai rahma innama amwalukum wa auladukum ku sani dukiyoyin da wato ƴaƴanku da dukiyoyin da Allah ya baku dama su zama abun jarrabawa gare ku fitina ne gare ku wallahu indahu ajrun azim Allah ko yana da lada mai yawa ga mutumin da ya san wannan ya bambanta umarnin Allah da abin da zuciyarsa yake kirkira masa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum fattaqullaha fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgudun abin da za ku iya domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wasma'u kuma ku ji abin da ake gashi sa'an nan kuma ya rufe ku da gafararsa wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim Allah kuwa mai yawan godiya ga wanda ya mishi alheri halimun mai hakuri mai jurewa ga abubuwan da muke yi na rashin ikhlasi cikin abin da muke yi عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah shine masanin gaibi wato masanin duk abin da yana gaibi da abin da kuma yana bai wata shi ne masanin abin da yake ɓoye ko kuma a bayyane al'aziz mabuwayi alhakim mai hikima wanda zai sanya komai a daidai inda ya kamata
alhamdulillah dan uwa sun aiko tambayoyi wannan tambaya na farko da na biyu ina ga ansan na farkon nan zai wadata yana tambayan hukunci ko kuma bambanci tsakanin tafwidi a cikin sifofin Allah mai da waɗannan ma'anoni na sifofin Allah na hannu da fuska wanda ahlus suna suke da shi da kuma bambanci da na ibn taymiya akwai bambanci a kai
to bisa gaskiya aqidar ahlus sunna da kuma aqidar mu'tazila da aqidar ahmad bin abdulhalim ibn taimiya alharrani ta bambanta mutazilawa sun soke dukkan sifofin allah waɗanda sun zo akwai ishtiraki cikinsu da sifofi irin na mutane na halitta duk wata sifar da ta zo da irin kamar fuska hannu ko kuma ƙadam ko ƙafa ko saf to irin waɗannan da ya zo cikin ƙur'anin nan duk a gunsu ba haka suke ba su dai sun ƙaryata waɗannan ba ba wai sun fawwaba ba ne a sun ƙaryata zahirin ba to sai su ce ai ya ya zai halitta wani abu ne zai ce masa kaza ya halitta wani abu ya zama yi kaza ahlus sunna sun ɗauka cewa wa'annan sifofin da suka zo da irin wannan za a fawwaba su menene za a fawwaba su ka yi ƙudurin cewa waɗannan sifofi haƙiƙa zahirinsu ba karɓe ba ne ba da shi za a yi aiki ba amma suna da ma'ana a wurin Allah mun tabbatar da su mun imani da su a bisa ma'anansu a wurin Allah yanda Allah ya ɗauke su haka mu kuma mun ƙudure su yanda Allah ya ɗauke su ɗin kayaya ma mu yi imani da shi ko da shi ke mun san gaibi ba wannan siffa lalle tana da ma'ana a wurin Allah kuma mun yi imani da wannan ma'ana wanda yana wurin Allah kuma fassara shi kuwa mun fawaza shi ga Allah shine da ikonsa yana rike da shi wannan mazhaba ce na dukkan wato ahlus sunnati wal jama'a tun daga farin Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i daga abin da muke fahimta na zahirin su wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a to wannan aqida kuwa ita ce aqidar mutanen ma Imam al-Ash'ari bai tashi ba tun zamanin kakansa Abdullah bin Qais al'ashari ma wannan ita ce aqidan da musulmi suke kanta ko an gane abin da nake nufi to a ciki fa baka karyata abin da yazo kamar Allah ya ce shi as-sami'ul basir ko al-qudratu wal irada wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru to duk waɗannan Allah yana da su tusna da aini ko aha innani ma'akum asma'u wa ara duk waɗannan ayoyi ne akwai mutashabiha da ce amma duk muna imani zahirin su in an ce ubangiji ya ce yana da hannu to ai hannun shi ba irin namu bane namu din halitta ne fata nama jijiyoyi gashi jini ko ba haka ba da ruwa wannan shine abin da muke da shi to Allah ko hannun shi ba haka take ba amma mun yi imani yanda ya faɗa yana da hannu amma dai ba za mu fassara ta da wannan zahiri ba amma mun yi imani cewa tana da ma'ana sosai a wurin Allah kuma wannan ma'anan da yana wurin Allah mun yi imani da shi ba ma kokontanta kokontansa an gane to ibnu taymiya shi kuma a nashi abin da yazo zahirin sa din ya yarda da zahirin ko me zai faru dai abin da Allah ya faɗa din shikenan shi ya yarda da shi yanda hannu yanda ya faɗe ta wato ba zai shiga dai a cikin cewa a hannu irin naka ko irin nawa ko irin a'a shi dai hannu Allah yana da hannu kuma mu dai san da hannu ba mu santa ba sai wannan to Allah ma yana da irin wannan ne amma nashi ne to zuwa ƙarshe wannan ra'ayi Ibn Taymiyyah to kaga malami ne Ibn Taymiyyah ba jahili bane duk wanda yace Ibn Taymiyyah ba malami ba bai san shi ba malami ne to amma ai wani lokaci kai kana malanta ka sai Allah ya makantar da kai ga wasu abubuwa shi yasa ya fada cikin abin da ya saba ma dukkan al'umma mu dai ba mu da bakin mu zage shi ko mu aibata shi shi yayi zage yayi duk abin da yayi abin da ya ga dama yayi maganar auliya'u shaytan wa auliya'ur rahman ya rubuta littafi ma kawai ya raba to amma in ka duba kuma kaga wasu suna su to ba za ka ce jahili ba kuma malamin hadisi ne ya san duk abin da ya zo cikin hadisi sahihi da abin sai dai yana da ra'ayi ra'ayin shi nan in ya hau ya zauna kan shi to ba mu isa ya saukar da shi shi yasa Allah kaddara masa bala'i muna fata dai watakila tun da yake yana daga al'umma annabi muna so duk al'umma annabi su shiga aljanna watakila shi ma sai a sa shi aljanna Allah ya gafarta masa menene yasa don an kama shi an hukunta shi an sa shi kurkuku ya mutu ma a cikin kurkuku bai taba fita ba to wannan bala'in da ya same shi duniya watakila saboda Allah ya yafe masa ya gafarta masa gobe kuma ya sa shi rahamarsa mu da mu sanin mu ban da iblis dai ba wanda zai dawama cikin sai dai waɗanda sun bi shi eh, wato na ci- na ciki nasa kafarai waɗanda sun mutu kan shirka To, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa ahlus sunna ba sa yanke hukunci akan wani mutum don sabon da yake yi ya ce a wannan dan uta ne Mm-mm. ba a faɗin haka dan uta ai tukuna baka je lahira ka ganshi ka ganshi an sa shi ba sai dai aikin nan ba mai yin ta sai dai dan uta to amma shi fa ba- in an- in ka binciken da shi ya yi ta da gangan ko ya yi ta ko bai yi ta duk abubuwan shubuhat akwai su waɗanda za su hana ka ka shiga zagin mutane to sifofi dai kamar yadda na faɗa ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah waɗanda sun zo a cikin su akwai mutashabihat irin wannan mutashabihat din za mu kore zahirin su za mu ce zahirin su ghairu murad za mu yi imani da ma'anarsu na inna na na ƙasa wanda dai mun sani a wurin Allah ɗin nan ma'ana na ainihi muna imani da shi kuma i- m- mun yarda cewa wannan ma'anar da yana wurin Allah ba baya nufin waɗannan wannan zahiri wanda yake ba shi da kyau ba ko an gane wasu hudus Mm, to wannan kuma na cewa mata ya zuzu na kulli lillahi sifa kama yaliq to Allah dai yana da sifofi ba a ce Allah ba shi da sifofi kamar yadda mu'tazila suke faɗa Allah yana da si- sunaye yana da kuma sifofi kuma muna imani da su Mhm.
Masha Allah. wannan na tambayan hukuncin rike baiwa ko kwarkwara a musulunci
to wannan ai ubangiji ya faɗa a cikin lit- a cikin qur'ani والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هكذا فدا با تو أنن ألا هلكتا واتو ليكو قرقرة فوكما سرية يندى يزوى أشكين قرآني سيدي كافن كي يردى cewa wannan sirriya sai ka tabbatar baiwa ce kuma ta shiga hannunka ta hanyar wanda ya mallake ta ba ta hanyar iyaye ba To, ka- ka ka gane wannan wannan ita ce ka'ida ba iyayenta za su yarda amma mamallakinsu shine zai tabbatar wannan fa baiwa ne ba 'yan tata ba ka gane ba to mutane sun zo sun hada akwai lokacin da maulana shekul islam alhaji ibrahim yasir radiyallahu anhu ya je masar aka yi taro da aka yi taro aka kawo batun cewa haramcin wato bayi ba shi yiwuwa a ce akwai bayi ya tashi ya tsaya a cikinsu duk malaman duniya sun taru a lokacin zamanin jamal abdul nasir ya yi mamaki ya ce ai da mamaki a ce taro irin wannan zai manta da aya a cikin ƙur'ani a fili ya shafe ta ya zai ce a babu hukuncin nan to ya za a yi da والذين هم لأ- والذين لفروجهم حافظون إلا على أزا- أو ما ملكت أيمان يا زايد إيتا za a cire ta da ƙur'ani ko a ce babu to shubhan da ta zo ma wasu malamai ubangiji a wani wuri yana faɗa cewa fa imma mannan ba'dun ma fida'an to wannan aya ita ce ta yi musu shubha fa idza laqitum allazina kan shuddu wasaq idan kun gamu da kafurai to eh, bayan eh, eh, eh, eh, idan kun karkashe wasu to lalle ku tsaddaure su ku zo ku maido- ku maido su baya fa shudda fa imma mannan ba'du idan kun maida su baya fa imma mannan ba'du daga baya hatta taba al-harbu awzaraha har sai lokacin da yaki ya tsaya tsakaninku da kafirai to wasu mutane sun ɗauka ai tun da yaƙi yanzu babu a tsakaninmu da kafirai ai shi kenan bayi bauta babu shi to na yarda bauta haka ɗin babu shi menene abin da ya mai da bauta don babu yaƙi babu kuma a tsakaninmu da su to amma waɗanda sun zama bayi a da ba abin da ya same su suna nan bayin su sai dai wanda an yanta shi kamar yadda nan a ƙasarmu wasu mutane su su yanta a masa irsu a yanta ta kuma su ɗauka su bayar to wannan haramun ne ba da ba halatta ba wanda an yanta shi ya zama yana da yanci akwai wani ɗan uwa ya kashe mutum to da aka ce sai ya ya yanta bawa ya je wani gari sosai a nan ƙas- Najeriya ya samu bawa ya saye shi ya yanta shi yarinya bai samu bawa namiji ba don da ya tambaye ni nace ka nemi namiji don ka ka nemi yarinya to in ka ba yarinya za su za su bautar da ita ko ta so ko ta ki ya ce mini to ya je bai samu ne ba ya sayi iyali kuma ya yanta ta a gaban mutane da shaidu da komai daga baya ya ji labari cewa ai an ba wani ya ɗauke ta baiwa ya ce ni to yanzu wannan yanta da ya din ya yi fa sai ya nemi wani daban na ce ai ya yi kai naka ka yi sabo kuma nasu daban ne ba abin da zai shafe ka a cikin wannan saboda haka shi babin bauta din nan lalle manzon Allah yana so a rage bayi kar a yawaita su a cikin tarayya kamar yadda da an sani amma ai wato hukuncin da ya tabbata bature ba zai zo ya shafe ba don muna magana da wani yake mini ai turawa sun yantar da bayi duk gaba na ce to ai turawa ba su da ikon su kankare ayar da Allah ya saukar duk hukuncin da Allah ya kawo bature ba su da ikon ya shafe kamar yadda dokansa ma ba wa iya shafewa balle shi ya shafe ya shafe wato ya shafe wato a hukuncin Allah cikin Qur'ani ba shi wa sai dai yin wannan abu akwai hatsari a ciki na cewa sai ka tabbatar na ɗaya wannan bawa ne na biyu kuma ka tabbatar cewa yana da mamallaki sai ka na uku mamallakin shine ya sayar waɗannan abubuwa guda uku akwai su halal ne in waɗannan abubuwa guda uku babu su to abun ba halal ba Allah zai taimaka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك سيدنا غير المغضوب آه